mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na biyu sheikh alhassan abubakar kantana shine zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira alarama usman muhammad daga ningi domin ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدير جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدير صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. muna wa Allah mai girma da ɗaukaka godiya da ya nuna mana wannan dare mai albarka wato yau goma sha ɗaya ga watan hudu hijira ta manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai mun rako shugaban majalisar malamai ta ƙasa Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir wannan babban birni na Gombe, kwatan mulki ta jihar Gombe don gabatar da ayyuka na addinin Musulunci a mataki daban-daban. Muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya gabartawa iyayenmu na haihuwa da na ilimi da na tarbiyya da kuma na jagoranci. musamman babban malaminmu Sheikh Ismail Idris bin Zakariya wanda ya shahara ya yi fice ya kare rayuwarsa akan kira zuwa ga ta Allah da bauta shine da'awa akan tauhidi Allah ya masa rahama Allah ka sa ya huta ka ji kan malaminsa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kai masu rahama sannan kuma babban malaminmu har yanzu sheikh sa'idu hassan jingir sa'i na ƙasa da sauran manya-manyan maluma da shugabanni da 'yan kasuwa da 'yan agaji da kowa da kowa waɗanda suka koma ga Allah akan tauhidi Allah ka gafarta musu shi kuma shugabanmu na majalisar malamai da muka rako Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka bashi kariya Allah ka tsora shi akan daidai Allah ka tsawaita rayuwarsa cikin alheri Allah ka raya gidansa ka taimaki mataimakansa a dukkan matakai na majalisar malamai gudanarwa da kuma agaji musamman darakta janar ɗinmu na agaji mai girma alhaji isa waziri muhammad gombe allah muna roƙonka ka ba shi lafiya allah ka tada kafaɗan wannan bawa allah ka warkar da shi da dukkan sauran marasa lafiya musulmai to a gaskiya an yi mana wa'azi akan muhimmancin mallakan muhalli wanda allah maɗaukacin sarki ya taimaki ɗaya daga cikin 'yan uwanmu malaminmu kuma abokin aikinmu Sheikh Hamza Adam Abdulhamid Allah ya mallaka masa wannan gida bayan mallakan wannan gidan kuma sai ya ga ya nuna mana a bayyane yadda 'yan uwa idan sun fahimci addini za su zauna lafiya kuma su taimaki juna domin ga gidansa ga gidan shakikinsa yadda ka san tagwaye ne gidajen haka aka gina su suna tare suna mu'amala don sun riki juna da amana da gaskiya to Allah ya ƙara mu wannan harkoki naku albarka waɗanda ma ba su da abin yi Allah ka ba su abin yi waɗanda kuma abubuwan suka yi musu rauni Allah ka karfafe mu gaba ɗaya to gaskiya ni da yake malam yana nan da sauran maluma kuma malam ya mana wa'azi akan muhimmancin mallakan muhalli da nassoshin alkur'ani da hadisai a wa'azin da ya mana da magariba a nan to duk da haka ni ina ganin zan yi magana akan wani abu ne wanda nake ganin shi ma yana da gayar muhimmanci wannan abu da zan yi magana a kai gurgudun lokacin da na samu saboda na fahimci wasu malamai da aka daɗe ana aiki da su a cikin wannan gwagwarmaya ta izala wanda ta zo domin jaddada tauhidi a Najeriya abin ya yi albarka har ƙasashen Afirka suka ɗauka karkashin jagorancin a Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya to wasu sun fara rauni akan da'awar tauhidi don haka suna ganin idan kai wa'azi akan a tsaya akan tauhidin nan na kaɗai ta Allah da bauta kamar yadda yake a cikin alkur'ani da hadisi wasu gani suke ma kuna tsanantawa kuma wanda yake faɗin wannan idan ka bincika zai ce maka shi salafiyun ne wani ma idan ka yi rashin sa'a zai ce maka shi ma ɗan izala ne amma ba bai yadda da a yi wa'azin tauhidin nan ba a'a yana ganin kamar in aka ce mutane su tsaya akan tauhidi to kamar ka ce wanda baya tauhidi ya kafirta ne alhali kuma yana sallah dan haka sai a ce maka yaushe za a zo ana ta kafirta mutane babu wanda ya isa a cikin musulmi ya kafirta musulmi amma ka kaddara ta ubangiji da hukuncin Allah a alqur'ani musulmi yana musulmi amma akwai abin da in ya aikata yana iya zamowa kafiri don haka ma ake da babun ridda a cikin littattafan musulunci me ake nufi da ridda ar-riddatu kubru muslimin kafircewan wani musulmi shi ake kira ridda ai saboda haka dole ne kuwa a karantar da mu bayan mun fahimci sunna to gaba abin da idan muka yi sunnan za ta kuɓuce mana gaba abin da in muka yi tauhidin nan za mu zama ba mu da shi don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin methodology of da'awa da yake da shi bai taɓa ɗora wata da'awa ya ba ta muhimmanci akan tauhidi ba at tauhidu awwalan ikwatul kiram wajibi ne mu tabbatar da tauhidi da farko kafin fa a je maganan sallah kafin fa a je maganan azumi kafin fa a je maganan zakka kafin fa a je maganan hajji sai an tabbatar da tauhidi a zakatan mutane me yasa na faɗi wannan dalilai suna da yawa a cikin alkur'ani dalilai suna da yawa a cikin hadisai na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilai akan wannan a cikin hadisi ai an karantar da mu manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika sahabinsa zuwa kasar Yaman wannan sahabi kuma shine Mu'az ibn Jabal radiyallahu an sai annabi ya ce masa innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فألمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة maza Allah ya ce wa Mu'azu na aike ka manzo zuwa ga ma'abuta littafi to farkon abin da za ka je ka kiraye su zuwa gare shi shine kalmar tauhidi su tabbatar da tauhidi da farko kar ka kuskura ka bar wannan bagire na karantar da tauhidi har sai sun yarda da tauhidi to idan ka yi sa'a sun yarda da tauhidi to ka sanar da su kuma Allah ya wajabta masu salloli guda biyar cikin dare da yini wallahi sai da annabi ya ce masa fa in hum ata'uka li zalika sai sun yarda da tauhidi kafin za a je ga sallah sai sun yarda da tauhidi kafin za a je ga azumi sai sun yarda da tauhidi kafin za a je ga zakka sai sun yarda da tauhidi kafin za a je ga aikin hajji saboda haka ‘yan uwa musulmi duk wani ɗan duniya ko me ya karanta a duniya daga ya zo ya ce zai maka wa'azin ka yi sassauci a harkar tauhidi to halaka ka zai yi kuma abin da yake gaya maka nan in ka yadda in karka yadda ba ilimi ba ne don haka wani zai zo ya ce maka shi jama'a a haɗa kai ba wanda ya kai shek Muhammad Sani Alhaji ya jingir son haɗin kan al'ummar musulmi a wannan kafar. Domin kuwa shekara da shekaru, izala tana rabe, ana gaba da juna, waye ya zo ya ce wa ‘yan izala mu yi haƙuri mu yafe wa juna mu haɗu. Don Allah an yi wannan ko ba a yi ba, to lokacin da ya zo ya kirayi ‘yan izala mu haɗu, babban abin da yake tunanin malam. shi ne duk mun yi ittifaki a kan tauhidi abeje ya ce ‘yan shi'a ku zo mu haɗu ba sai ya ce ‘yan shi'a ku tuba ku bar shi'a haka yake faɗa ko ba haka ba bai ce ‘yan ɗarika ku zo mu haɗu ba ya ce ‘yan ɗarika ku tuba ku bar ɗarika amma in ka yadda da tauhidi mana ya ce ku zo mu haɗa kai to ana haɗa kai ne akan tauhidi ba akan sunan musulmi kawai ba don haka Allah mai girma ɗaukaka da ya faɗi wannan aya da take cikin suratul zumar inda Allah ke cewa shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuwan na'am شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يأتي سورة الشورى شرع لكم من الدين الله يأتي أن شرع تابقوا الدين ma wasa bihi nuhan abinda muka yi wa annabi nuhu wasiya da shi jama'ar musulmi wasiyar da aka yi wa annabi nuhu shine kira zuwa ga tauhidi abinda annabi nuhu ya zo shekara dubu ba hamsin yake kira a kai kenan
ya kirayi mutanensa ne zuwa ga tauhidi ba haɗin kai kawai na baki ba wallazi auhayna ilai kuma wannan shine muka yi wahayinsa zuwa gare ka ya Muhammad me aka yi wa annabi Muhammad wasiya ya nemi haɗin kan mutane ko da suna shirka a'a Allah ya yi wa annabi wasiya cewa walakad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الكافرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين saboda haka kun ga annabi Muhammad wahayin da aka yi masa wasiyar da aka yi masa ya yi kira ne zuwa ga tauhidi don haka abokan haɗin kanmu abokan tauhidi duk abin da ake yi ɗin nan kaji an ce ana hayaniya a Kano ba wanda suka sa gaba sai wanda ya tsaya ya yi kira akan tauhidi don haka ina kira ga malamai da suka je kasashen waje suka yi karatu kasar saudiya ne kasashen sudan ne kasar misira ce in dai suna danganta kansu ga ainihin salafiyya to salafiyun lam yaktalifu fi wahdati llahi tabaraka wa ta'ala ولم يختلفوا في التوحيد الله جل وعلا إنما اختلفوا في مسائل الفرعية ba sa saɓani a kan tauhidi don me za a zo ana wa'azi a kan tauhidi kaga mutum yana cewa salafi ne shi amma wai shi baya so a tsananta tsanantawa muke yi nassi muke karantawa saboda haka ba wanda kuma ya isa ya kaɗa mana wata ƙura da duk abin da yake jin zai faɗa a kan tauhidin nan wallahi tallahi sai dai mu mutu saboda haka an karantar da mu Allah ya ji kan Sheikh Ismail Idris ya buɗe mana jawahirin ma'ani ya karanta mana bayan ya tafi Sheikh Muhammad Sani Haya ya ɗora abin da yake cikin jawahirin ma'ani akwai kafirci jama'a haka ne ko ba haka ba in an ce akwai kafirci ba a yi karya ba domin kuwa a cikin rimahu da yake tare da jawahirin ma'ani Sheikh Ahmad Tijjani yana addu'a yana cewa Allahumma silni ila nasbihi almajirinsa aliyul harazimi a sharhin jawahirul ma'ani sai ya zo yana bayani yace wa ma'ana qawlu sheikh Allahumma silni ila nasbihi wa ma'anahu annahu yas'alu Allah an yudiyahu جميع صفاته وجميع أسمائه وجميع أفعاله وبلا شذوذ بأن يكون كهو عين الذات أهذا هو عين الذات أو عين الكفر هذا عين الكفر yana cewa shehu Ahmad Tijjani yayi addu'a yace ya Allah ka sadar da ni zuwa ga dangantakarka almajirinsa da ya zo fassarawa a cikin rimahu da yake tare da jawahirul ma'ani yace ma'anan kaunu sheik Allah ka sadar da ni zuwa ga dangantakar ka yana nufin Allah ya bashi dukkan sunayen Allah ya zamo yana da shi wanda yace shi sunansa Allah a duniya musulmi ko kafiri wanda yace shine ar-rahmanu a duniya musulmi ko kafiri wanda yace shine al-gaffaru a duniya musulmi ko kafiri yace to yaro ke Allah ya bashi dukkan sunayensa wa jami'a alihi duk aikin da Allah ke yi Allah ya bashi shi ma ya iya yi wa jami'a asma'i wa jami'a sifatihi duk sifofin Allah Allah ya bashi wa bila shuzuzin kada Allah ya bar wata sifa ko wani suna ko wani aiki wanda shi yake yi shi kadai fa sai ya ba wa shehu Ahmadu Tijjani alloli nawa zamu yi alloli nawa zamu yi to wai kai ka je ka yi karatu ka dawo ka ce izala ta tsananta da kuka dawo daga makaranta kuka ce kaza kaza kaza kai kun je kun yi karatun tauhidi amma ba ku san abin da yake cikin littattafai na shirka ba in dai a saudiya kai karatu ga fatawa na lajnatu da'ima lil buhuth al ilmiyyah wal ibta'i wallahi wallahi sun yi ittifakin cewa aqidar wahdatul wujud na yan ɗariku kafirci ne wanda ya kudiri wannan ma ya kafirta to kai waye malamin ka akan abin da kake faɗa saboda haka ƴan uwa musulmi kar ku yadda a girgiza ku akan tauhidi idan babu tauhidi sallar ka aikin banza ne idan babu tauhidi in kayi hajji sau dubu kayi aikin banza idan babu tauhidi in kayi azumi na shekara ɗari kayi aikin banza wallahi wanda ya mutu ba shi da tauhidi Allah ba zai gafarta masa ba wa ya faɗa Allah ne da kansa yake cewa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
الله يسي إن الله كثني للي الله لا يغفر أن يشرك به baya gafartawa a yi shirka da shi kai shekaran jiya ko jiya da dare na ga wani malami na ɗarika yana cewa Allah ne ya saukar da alkur'ani su kuma suna nan zaune idan suka kalli alkur'anin suka ga inda aka yi kuskure sai su gyara jama'a wannan ma musulmi ne karatun da kaje kai kake ganin za ka yi rangwame ma waɗannan za ka rikita mutane ka ce kar a gaya wa 'yan ɗarika gaskiya a su sallah son Allah ne san manzon Allah ne kai jama'a kuke nema ko gaskiya Allah mai girma da ɗaukaka bai damu da taron jama'a marasa gaskiya ba Allah cewa yayi kun la yastawi al-khabith wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulul albab dan haka 'yan uwa musulmi ba za a raba mu da tauhidi ba duk malamin da yake rangwame akan tauhidi to bai shirya shiga aljanna ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi gari ya waye alhamdulillah mun saurari mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na biyu kuma shugaban majalisar malamai ta jihar lagos sheikh talhatu abubakar kantana jambiro allah ya saka da alkhairi wannan